إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعدين ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda yau muna bakwai ko? bakwai ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 17 ga watan uku shekara ta 2024 muna fatan Allah ya zama mana jagora cikin abin da zamu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin ta komai dacinta ya nuna mana kuskure ba mu ikon gyarawa ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 31 a cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau za mu tashi farkon aya ta 32 fadin Allah ta'ala wa ankihu al-ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayyughnihim Allah min fadli
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم Allah ta'ala ya ce wa an kihul ayama minku wa aurar da waɗanda ba su da aure minkum daga cikin ku musulmi wa salihina min ibadikum da kuma managarta salihan bayi min ibadikum daga bayinku wa ima'ikum da kuma kuyanginku in yakunu fuqara'a idan sun kasance talaka Allah ta'ala ya ce yughnihimullahu min fadlihi Allah zai azurtar da su daga falalarsa wallahu wasun alim Allah ta'ala mai mayalwaciyar falala ne alimu ko masani ne game da halin da bayi suke ci fadin Allah ta'ala cewa wa ankihul ayama minkum wa aurar da waɗanda suke al'ayama waɗanda ba su da aure wannan malamai suka ce umarni ne Allah ta'ala yake bayarwa ga auliya ul'umur iyaye ko jagorori ko na makamancin haka muddin a cikin gida ko a cikin fami ko a cikin anguwa akwai waɗanda suke ba su da aure kuma sun kai aure to Allah ta'ala ya ce a aure da su wannan kalma al'ayama ta shafi ɗa namiji kuma ta shafi mace amma wanda yake zama wajibi akan a yi masa aure kai tsaye shine ya mace ba ɗa namiji ba domin ɗa namiji wajibi ne shi ya nemo abin da zai ma kanshi aure sai idan ba ya da tukun yi mishi aure yake zama wajibi akan baban shi ko yayin shi amma ɗiya mace wannan kuma wajibi ne iyayenta su aurar da ita ko da ta fi kowa kuɗi me yasa domin ita mace tana da buƙatar waliyul amri nata sabanin da namiji da namiji zai je wani wuri neman aure ya ga wanda yake so ta ce tana son shi an je an yi tambaya iyayenta sun bayar ko alwalinta sawa'a alwalin nan wanda uwa wanda uba afwan ya ce ya zama wakilin shi ko yaya yana ya zama alwalin mace kai kananta yana ya zama alwalin ta inda za a yi shi sa ko mu ce kadara ta ubangiji mace ita na da dafi shekara ashirin da biyar sai baban yaran nan sai rasu a wani wuri inda suke zaune wanda ba su da dangi ita kuma ta samu wani miji da za ta aura kuma tana da karfi da za ta yi aure idan ba a samu wani limami da zai iya zama kowa a kabali yara wannan dan da ta yi bayan da ya zama kuɗi domin yasa ɗan da ya san mutunci da shi ne mutunci shi ba zai yarda ya aure da mahaifi da shi ko da shi ko kawo da shi ina ba a wani musulunci idan babu kowa to limamin anguwa idan babu tsari yana iya zaman tuwa alwalinta amma ita mace ba ta ba ta aurar da kanta sabanin ɗa namiji idan aka je aka yi aure in akwai iyayen shi to bai halatta ya aure ba ko da shekarar shi nawa sai da izinin iyayen shi auren shi ne zai amma sai da izinin shi izinin iyaye idan suka ce ba su yarda ba to kada yi iyaye suna da haƙƙi akan ɗa ko da shekara nawa yake mutane suna raye to suna da haƙƙi akan shi idan iyaye suka gushe to akwai babban yaya idan babban yayan nan ya ce wani e yarinya na kaka aure ta me yasa gidansu babu tarbiya ko na makamanta haka daga ya faɗa karka ja da shi amma da zai ba da wata hujja ce daban wadda ba gamsassa bace ko ba karɓaɓɓa bace a shari'a a matsayin shi na yaya karka ja da shi amma nemi wani ya yi ƙoƙarin tattauna da shi amma in uba ne ya magana shi kenan ina ba zan fahimta me yasa nike so za a auri a'a wancan kakanta na hudu asalin shi ya taɓa yin kwawa ya fasa ba ita bace mai sai da damu ba babanta bane ba wai kakanta bane kakan kakanta ne saboda shi wannan ba za a aure ta ba a'a wannan a shari'a ba dalili bane na ji malamai suna magana akan cewa abinda ake dubawa sana'ar da ake yi halal ce ita yarinyar ta gari ce abu biyu dama ake nema shine ya zamanto tana da halaye na gari kuma tana da addini shi ma haka namiji amma in kace zaka ba mutum saboda dukiyar shi ko saboda dangin shi ko wani abu nashi idan dukiyar ta kare kaga ba zaka ce wani ba ni kanwata ba ko sako mu ne iyaka ko wani abu makamanci haka amma addini baya karewa to da Allah ta'ala ya ce wa ankihul ayama minku ku aurar da marasa aure daga cikin ku mazaje ko mata ita kiyama ce wajibi ne babanta ko yayanta ko danginta su yi mata aure idan ta kai yin aure idan an samu wanda ya cika sharuɗa sharadin wanda za a aurawa annabi ce za ta ku manta dauna dinahu wa khulqahu sai ce fa zawijuhu sannan daga kalmar dinahu wa khulqahu dole ne wanda za a ba ma aure idan namiji ne dole sai ya zamanto yana da abu biyu ya zamanto mutum ne mai addini kuma ya zamanto yana da biyu na gari zaka isa mutum mai addini baya wasa da sallah baya wasa da azumi qiyamul layli wane ne da sauransu amma baya da dabi'u na gari baya da hali na gari a musulunci ne haramu ne aura da mace mai addini ne tunda baya da hali na gari ba zai iya hakuri ba ita kuma zama da mace na bukatar hakuri sannan tun da baya da hali na gari zai iya cin mutuncinta ya zage ta ko ya zagi iyayenta ko ya wulakanta ta shi ko musulunci bai wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da zaka gani a duniya tana zaune lafiya da mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk yanda ka ji dadin zama da ita akwai wani karkata tare da ita idan ta ma abin da ba kyau annabi yace sai ka duba akwai mai kyau wanda ta ma in ka dubi alherinta sai ka hakuri da sharrinta idan ka duba daidaikinta sai ka hakuri da kuskurenta to amma wanda baya da dabi'u na gari duk addinin shi to ba zai iya haƙuri ba idan kuma rayuwar aure ba a samu haƙuri ba to ba za a zauna ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu biyu idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu idan aka samu wanda kuka yarda da addinin shi da kuma halayen shi daga cikin mutum mai addini dole ya zama to yana da sana'a duk mutumin da baya da sana'a haramu ne aura da musulmiya ba aura media ba wanda baya da kuɗi ba akwai bambanci yana da sana'a aka ce ya kawo sadaki jika 200 yana da karamin tebur ɗin shi a kafinta ne a direba ne shi yana da sana'a ko bai da yana da amma ya ka ce a kawo masu kuɗi ba da da sana'a tuki ba galibin ba a sa direba haka ne ko ba haka bane amma kuma sana'a ce ko ba sana'a bace zai ci zai yi gida zai aure da 'ya'yan shi zai taimaka ma wani da sauransu tun da yana da sana'a da yake ba me ka ma mutane yake ce a bashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aura mishi idan yana da sana'a da yake yi kuskuren da za su sai mai kudi to idan aka zo kuka bashi don kudin shi babban matsala biyu za a samu ana shi ne cewa kudin yana iya karewa sakota zai ba za ku so wannan ba sannan idan ya san don kudin shi aka bashi to zai iya cin mutuncin ta a kowane lokaci don baya ganin an kyautata mai gani yake yi yanda zai iya zuwa kasuwa ya sayo mota ko ya sayo kaya ko tufafi ko sai sabon gida haka zai iya auro diyar ku in ma ya sake ta yau gobe yana da kudin da zai auro wata da haka ba zai rike ta da mutunci ba da haka ba kudin za a duba ba ba talocin ba shi sa Allah ta'ala yake in yakun faqiran in yakun ghaniyan aw faqiran sai ce ni wallahu aula bihima wanda yazo neman auren ɗiyanku abinda za ku bi ba addini shi da halayen shi na gari in ya so kudin shi da rishin kudin shi ba shi zai hana a aura ba dan yazo yana da kudi ka ku ce ba ma ba mai kudi wannan an samu nuru ala nur amma babban haske shine mi dabi'a ta gari da kuma addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka samu mai wannan ku aura mishi nawa ne zaka ji mutum an ce wani bai samu kuɗi ba sai bayan ya wuce shekara 40 ana samu ko ba samu ana samu wani bai talauce ba sai da ya kai shekara 60 lokacin da yana dan shekara 27 da sauransu shekara 40 50 ma mai kuɗi ne amma da ya kai 70 ko 60 sai talauci kaga ba zaka ce ta fito daga gidan mijinta ba ƴaƴan ya zaka yi ci to shine Allah ta'ala ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da waɗanda ba su da aure anan in ku tashi yin aure za ku aurar da su gawa za ku aure iyanku dole ku dubi mai siffa biyu mai addini sana ko mai hali na gari idan ɗa namiji ne shi kuma ku da ya zo zai aura a gidanku shi ma dole sai ya zama yana da siffa biyu yana da addini yana da hali na gari annabi musa alaihi salam da ya huta daga misira ya tafi yankin madiyan ya isko wasu 'yan mata suna tsaye sauran mutane suna jan ruwa a rijiya sai yake tambaye su me yasa ku ba za ku ja ruwa ba sai suka ce a mu ba ma jan ruwa har sai hatta yusdira ri'a wa abuna
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرئاء وأبونا شيخ كبير
Allah ta'ala ya ce walamma warada ma a maryam wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna shaykhun kabir da yazo isko jama'a suna jan ruwa sai isko su ƴan mata guda biyu a gefe su ba sa jan ruwa sai ke tambaye su ma khatbukuma me labarin ku kowa yana jan ruwa ku kuma ga dabbobin ku kuna tsarewa saboda dabba ta ga ana zuba ruwa ita kuma an hana ta suna ta kokarewa suna kokarin hana su su shiga suka ce la nasqi hatta yusdar ri'a ba ma shayar da ruwa har sai masu kiwo sun sha in yaso daga baya mu zo mu ja babu wani a gidan ku ne suka ce wa abuna shehu kabir baban mu dattijo ne shekaru sun kama shi Allah ta'ala ya ce fasaqalahu ma summa tawalla ila zai yazo ya shayar da su ruwa sannan kuma ya koma karkashin itace yayi zamna mahallin shahidi inda yake son kai da suka koma gida da wuri lokacin da ba saba koma ba sai baban sai ce me ya kawo ku gida da wuri yau sai suka ce ai wani bawan Allah muka gani ya zo ya shaye da mu ruwa kuma ya koma kun san shi ba mu san shi ba bako ne eh alama baya da dangi eh sai ya tura ɗaya daga cikin ƴaƴan na guda biyu ya ce je ki isko shi ki ce ya zo a lokacin shi bai san annabi Musa ba kai shi kanshi annabi Musa bai san shi annabi ne ba domin a lokacin bai cika shekara 40 ba barantana ba shi annabtaka shi dai salihin bawa ne kawai mutumin kirki domin dukkanin annabawa tun suna ƙanana Allah ta'ala yake dora su akan ɗabi'a ta gari su zo a cikin zuriya a cikin gida na ƙwarai su tashi da tarbiyya ta gari da halaye na gari da ƙarshe kuma Allah ta'ala ya ba su annabtaka shi yasa galiban ba a cika kareta su ba saboda an san ba makareta bane tun ma kafin sai su annabawa ne ina ba zan fahimta da wannan bawa Allah ya zo sai ya ce da shi inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indi wa ma uridu an ashuka alayka sai ce ina so in aurar da kai in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana mata guda biyu da daga gani amma sadakin su ba kudi bane ala an ta'jurani zaka yi mini aiki samaniya hijaj shekara takwas fa in atmamta asharan in ka cike goma fa min indika wannan alheri ne daga gare ka wa ma uridu an ashuka alayka bana so in sananta maka sadaki ne aiki zai na shekara nawa shekara takwas in ya cike goma shi aka fi so kuma wallahi annabi Musa sai da goma nan ciwoye na shekara goma tukun aka aura mishi da haka yau da zaka ga wata iya kana so baban ya ce to ba matsala kai dan gidan wane ne wannan ba laifi bane mutum ya zo ya ce yana neman ɗaya ku bincika dan gidan waye a bincika dan gidan waye me halayen shi me sana'ar shi a je a bincika a gani ya zama yana da sana'a ya zo da babban mota da sauransu amma kuma dillalin kwaya ne me amfani ku aura mishi dole a bincika me sana'a shi yana da sana'a ta halatta ko bata halatta ba dole ne wannan musulunci a sani a bincika kana da kuɗi eh ya za kake so to galiban ni ina da wani aiki da nake so za a yi diyata zan baka ita sadaki ba kudi zaka bani ba amma ina da wani je hectare a can dashi zaka sare shi ka gyara shi idan ya kai da shi ka dasa in shinkafa ta kama shi kenan shi kenan in ya ce ya yarda shi kenan kuma a nan ku lura kai ku yi mamakin ku yi tsammanin kama ana so a wulakanta shi ne ba haka bane so ake yi a yi ba yana da kuɗi ba yana iya ɗauko leburori su zo su yi a madadin shi ba dole bane sai shi ina ba zan fahimta yanda yau in aka yanke ma sadaki aka ce kawo jika ɗari biyu idan abokin ka ya biya an biya ko ba biya ba idan yayan ka ya biya an biya ko ba biya ba abinda ake bukata dai abinda ake so ka bada a madadin sadaki wani ya bada shi kai kai ka bada ko ne ya bada shi kenan magana ta wuce ina ba zan fahimta ai galiban zaka samu duk wanda yake da aure a yanzu a nan yankin mu zaka ga auren fari mahaifan suke mishi su suka biya sadaki wani mahabbali su suke mai sai a ce auren shi bai ba auren shi yayi amma wani ne ya amadadin shi mahallu shahid da Allah ta'ala yake wa ankiyul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum ko da bawa ke da kwai ko baiwa a gidan ko kaga mutum ne kirki ce ta kai aure kuna iya aura ma wani ko ya kai aure kuna iya aura ma wani Allah ta'ala yace in yakunu fuqara in sun kasance su wani wanda za su yi auren talakawa ne Allah ne ya alkawari ya ce yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su daga falalarsa mahallu shahid ka zama kana da sana'a kana da abin da zaka iya aure kuskuren da wani yake yi sai ya tsaya ya ce ni ba zan yi aure ba sai na mallaki gida sai na mallaki mota sai ina da kuɗi miliyon kaza a kwanti ina tukun zai aure shi kuma bai sani ba tun kafin Allah ya halicci duniya da shekara dubu hamsin kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim Allah ya kaddari wani zai rayu shekara tamanin amma ba zai mallaki gidan kanshi ba sai dai rayu gidan haya akwai wanda yake zaune gidan haya ko babu akwai kuma yana biya ba mamaki ma a wata zai biya jika ɗari amma gidan haya Allah ya kaddara mai nan zai zauna ɗari biyu zai biya wanda ta fai tara su iya gida amma Allah ne bai kaddara mai gida ba abin da ake bukata ka kai kai aure kana da bukatar aure lafiyar kalau kana da sana'a da kake yi aure shi akwai ta fasara mummuna da mutane suke yi suna gai wani hadisi wanda ba annabi bane ya ci sallallahu alaihi wasallam wai cewa in kana fama da talauci to iya aure in talaucin bai sake ka baka kara in kai ta biyu kaga talaucin bai sake ka baka kara to da Allah ku tsaya kun ga dai shi addini musulunci addini ne na masu hankali ko dan Allah wanda talauci da mishi na samu kai aure ba gaskiya bane abinda ake nufi da in ya kunu fuqara anan man huwa al-faqir mu man huwa al-miskin a musulunci biyu ne ke akwai akwai faqir akwai kuma miskin miskin shine wanda yake yana da sana'ar da yake yi amma bai tanadi abincin da ya aje da gidan shi na shekara wannan sunan shi miskin yana da kayan shi babu maki ba samu hada abu hawa yana kan amma in aka zo zaka hashi ana iya bashi saboda me bai tanadi abincin da zai ci na shekara ba me fakiri malamai suka ce fakiri shine wanda sai duk lokacin da ya huta ne tukun zai samu abin da zai ci bi ma'ana na yau in ma sai an huta amma in ya huta yana da sana'ar da in ya je zai samu ya zo ya ci sana'ar akwai ta amma bai tara komai ba to Allah ta'ala ce in yakunu fuqara ko da irin wannan ne ku ba su yughnihimullahu min fadli mahallu shahid anan lokacin da ka kawo mace gidansu gidanka ka aji adam da tana gidan babanta arzikinta da Allah yake saukarwa yana hannun babanta ina ba zan fahimta lokacin da ka aure ta ta dawo gidanka sai Allah ta'ala ya ɗauke arzikinta daga hannun babanta sai ya maido hannunka inda za ku gano cewa mai arzitawan shine Allah Allah ne ya ce wa fis sama'i rizqukum wa mata'am daga sama yake da duk abin da Allah ya muku alkawari kuma inda za ka gano shi kuwa sanadi ne na arziki amma ba shi wani mai arzikawa mai arzikawa na hakika shi ne Allah babu wani mutum mai mata uku da yara goma da ya taɓa rasuwa aka ce an je an binne wani bayan kwana sai ko matar da sabbin ce da ita bayan kuma da wani bayan sati na biyu ita ma karama ta rasu a ce bayan wata shi da biyan matan duk sun mutu domin mai arzika su ya mutu wa ya taɓa gani wannan babu kuma ba za a gani ba da a hannun mijin yake daga yaran su sai Allah ta'ala ya canza ya sa hannun dan uwan mijin ko wani dangi ko na makamanci haka shi dai dan adam in yana rayu to arziki shi yana ina ba dan fahimta mahallu shahid in mutum yana da sana'a kuma yana da bukatar yin aure to ya aure in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya mashar shabab ya ku taron samari man istata'a minkum alba'ata duk wanda yake da ikon yin aure shine kalmar ba'a ikon nan kala biyu yana da lafiya a jikin shi yana da halin da zai rike matar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fali ya tazawwaj to ya aure shi lafiya kalau kuma kana da halin zaka rike mace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai aure shi fa innahu aghaddu lil basar aure zai hana ka kallace kallace na banza wa asanu lil farj aure zai sa ka zaman to mai kamun kai mutumin kirki ya wace ya wacin banza ba naka bane muddin Allah ta'ala ya sa ya baka ikon yin aure me yasa aka ce ya mashar shabab ya ku taron samari wani zai ce yana da wani abu da yake gani da yake so zai muddin ba baka da wani uzuri da shari'a ta yarda da shi ba to yi aure shi inda zama ba aure kamala ne to da Allah ta'ala ya bar annabi adam alayhi salam bai da mata da Allah ta'ala ya halice shi yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida sai ce mi wa khalaqa minha zawjaha wa qassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham daga hakkashin hakarkarin shi Allah ta'ala ya hudda matar shi ya aura shi sannan babu wani annabi daga cikin annabawa face sai da Allah ta'ala ya sa ya zamanto yana da aure muddin dai ba ya rasu yana karami bane su wane ne suka rasu suna kanana annabi Isa alayhi salam da annabi Yahya dan gidan annabi Zakariya Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya mun aika manzanni gabanin ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce dukkanin su muka sanya musu suna da mataye kuma suna da yaya annabi Musa kiwoye na shekara goma dan yayi aure shi a yau kai kana da kuɗin da za ka yi ba za ka yi ba kaɗan daga cikin fa'idodin aure da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mutum zai zama mai kamun kai sannan kuma zai hana shi kallace kallace sannan idan kai aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka samu kashi 50 cikin 100 na addinin ka duk mutumin da baya da aure duk ibadar da zai yi wallahi addini shirgege ne domin annabi ce waye kashi 50 cikin 100 na addini ka samu idan ka yi mai aure shi sauran sai ka cike su a sallah da azumi da sauransu ina ba za mu fahimta amma daga ka samu kashi hamsin cikin ɗari ka yi aure to ka samu kashi hamsin cikin ɗari sannan ladan mutumin da yake da aure idan ya shekara goma a rayuwa goro ba zai samu wannan ladan ƙwarai kwa akwai hadisai akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istausu bi nisa'i khaira ina yi muku wasici da kyautata wa mata ku yi kyakkyawan zama da su haƙurin da za ka yi da matarka lada Allah zai baka idan ka faranta mata da rai lada Allah ta'ala zai baka idan ka je ka nemo abinci ka kawo karka ce ina shan wahala ina kawo abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yace adadin abin da aka ci a gidanka mata biyu gare ka abincin ladan da za ka samu na cin abincin mace mai mace ɗaya baya mai mace uku ladan da zai samu mai mace biyu baya mai mace hudu ladan da zai samu mai mace uku baya shi matarka tana ci abinci za ta yi asset biyu ta ci kafin ta koshi wanda matar shi za ta ci asset daya ladan shi bai kai naka ba sannan in sallah ta zo dole ka yi mata dinki idan ka huta ko ba sallah bane kaga wata atamfa ta bige ka za ka sayo ka kawo mata Allah ta'ala zai baka lada kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace magana kyakkyawa da zaka gaya mata ran ta yi ji dadi Allah ta'ala lada zai baka Allah yace wa qulu lin nasi husna annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairukum khairukum lil zaki mafi alheri a cikin ku ya ku al'umma ta wanda yafi kyautata ma matar shi to kai baka da matan ma ba za ka kyauta ma kaga an wuce ka a irin wannan falala da kuma irin wannan lada akwai wani abu da mutane suke yi musamman samari sai mutum ya doka cewa akwai wata ibada mai lada mai falala sai ya kulla ta da aure wannan kuskure akwai wanda baya yin layya sai ya yi aure ma'aikaci ne na gwamnati ko dan kasuwa ne ko ma'aikacin proje ne ko na makamanci haka yana ɗaukan katsan mil sisan mil da sauransu amma tun da baya da aure to ba zai laye ba in ka yi magana sai ce ma a ni ban yi aure ba wa zai soya mani ai ba soya ba aka ce ka ji dama abin da aka ce jinin da za ka yanka ya zuba shine Allah yake duba ba namu ba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jinin nan ka hudda kuɗi a aljihunka ka yanka ya zuba ba matar ake duba ba lalle matar ka in ta ci naman layyan da ka yanka za ta samu lada amma ba ka da aure ka yanka ka kare eh shikenan ka dauki hanta ko na makamanta haka ka tafi sauran ka bar ma mutane su ci shikenan yanzu duk wanda ya je haji a cikin ku wane ne ya ga dabba shi da yanka a hadaya ba wanda ya ganta amma ilayya afwan bayan an yanka idan ka tafi haji dabban nan da za a yanka wasu kasashe na talakawa za a je a kai ma kuma kai ladan ka ya tabbata a wurin Allah dama me ake bukata shine ladan ibada ta biyu da mutane suke danganta ta da aure ita ma ba ta da wannan shine cewa akwai wanda zaka isko ba zai je haji ba sai yayi aure lalle in kana da bukatar aure aure yana gaba wajibi ne kai wannan auren amma in baka da lafiya ko kuma a akai ka tari matan gari ba wanda take tana son ka shikenan har jirgi ka je kai haji inda nan ba mai koran ka ka je kai haji in ka dawo shikenan amma idan akwai dama shi haji so ɗaya ne a shekara zaka je kai annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sauka mishi walillahi ala nas ijil bait man istata ilayhi sabila sai wani ya rasulullah a fi kulli amin kowace shekara ne haji wajibi ne sai annabi shu bai ce eh ko a ba ya sake cewa ya rasulullah a fi kulli amin kowace shekara annabi shu bai ce komai ba ana uku ne sake cewa sai annabi ce law qultu na'am la wajabat wa lamastata da na ce na'am da sai ya zama wajibi ne yanda yake kowace shekara sai an hudda zaka to kowace shekara sai ko kowane musulmi ya je haji kuma annabi ce wala mastata'tum da ba ku iya saboda bambancin haji da sauran ibada sallah a kowace anguwa akwai masallaci haka ne azumi a kowane gari kana iya yi zakka a kowane gari akwai talaka amma haji ba a yin ta sai a wani wuri guda daya shine garin makka kenan sai ka tashi ka je a garin ku duk kudin ka ba za ka yi haji ba ina ba zan fahimta to shi yasa Allah ta'ala yace walillahi ala nas hijjul baiti man istata ilayhi sabila yan uwa masu daraja malamai suka ce ko da aure baya da falala sai dai mutum zai zama mai kamun kai mai mutunci a idan a wurin Allah da kuma idanun mutane wanda kadai ya isa sannan annabi yace ka samu rabin addinin ka to wanda yana son ya aura amma ko babu kudin yi ya zai sai Allah ta'ala ya faɗa aya ta gaba wal yastafif وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الله أكبر وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم Allah ta'ala ya ce wal yastafifi allazina la yajiduna nikaha wadanda ba su da ikon yin aure wal yastafif zamanto masu kamun kai inji Allah hatta yughniyahum Allahu min fadlihi har Allah ya wadatar da su daga falalarsa والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم waɗanda suke son su ba da kuɗi domin su fanshi kansu mimma malakat aymanukum daga cikin bayinku fakatibuhum Allah ta'ala ce ku ba su damar su fanshi kansu in alimtum fihim khaira idan kun san akwai alheri tare da su wuri wa atuhum Allah ce ku ba su mimma lillahi allazi atakum daga cikin dukiyar Allah ne ba wala tukrihu fatayatikum alal bira kada ku tursasa fatayatikum bayinku mata alal biga'i akan yin karuwanci in aradda tahassunan idan sun zamanto suna son su yi kamun kai litartagu aradal hayatid dunya kada ku tilasta su yin banna ko alfasha dan ku samu wani dauda duniya wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta su alhali ba sa so suka je suka aikata alfasha fa inna allaha min ba'di ikrahihinna lalle allah bayan tilasta su da aka yi suka aikata banna ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne zai yafe musu kuma sai musu rahama domin tilasta su aka yi ba zafin kansu bane su banna wannan aya ta kunshi hujje hujje guda uku hukunci na farko wal yasafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yadiyahum Allah min fadli wadanda ba su da hali ko ikon yin aure Allah ke su kama kai me su kama kansu zamanto masu mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'shar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsan lil farj wa man lam yastati sai ci fa alayhi bis saw fa innahu lahu wija duk wanda bai da ikon yin aure to Allah ta'ala yace da harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yawaita yin azumi azumin nan zai zama to matsayin kariya a gare shi ba ka da ikon yin aure to sai ka rinka yin azumin litinin da alhamis wannan ba yana nuna duk mai yin azumin litinin da alhamis goro ne ba haka yake nufi ba amma yana daga cikin abin da yake kame mutum domin asalin sirrin azumin alhamis da litinin ga yadda yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin azumin litinin da alhamis wannan kadai ya zama sunna wanda ni da kai a matsayin mu na mabiya mu amma tun da ba wajibi bane idan baka iyawa ba dole ba dole idan ba na iyawa ba dole amma akwai falala sabai suka ce ya rasulullah me yasa kake yin azumin litinin da alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayyukan da bayi suke yi a kowane sati aikin da mutum yayi ranar juma'a da asabar da ladi a ranar litinin Allah ta'ala yake sa mala'iku sai su tattara shi sai a dauke shi a je sama a kaiwa Allah annabi ya ce ni kuma ina so cikin aikin da za a kai a wannan ya zaman to akwai azumi a ciki domin an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce ya rasulullah ga ya mun aikin da aka shabbasu bi zan rike shi gamgam ki rike annabi ce rike azumi yace ya rasulullah ban da shi annabi ce rike azumi ana uku yace rike azumi alayka bi sawfa innahu la masila la rike azumi bai da wani shi duk wata ibada akwai ladanta farin sallah idan kai akwai ladanta aikin haji akwai ladan shi kaza sananne ne amma azumi ne har mala'ika bai san nawa zai rubuta ma ba sai dai rubuta ma wani yayi azumi kullu amal bin adam la illa saw fa innahu li inji Allah wa ana ajizi bi Allah ya ce azumi na wani ni kaɗai zan saka mala'ika zai rubuta ma ranar litinin kayi ranar alhamis kayi kayi ashura kayi azumin arfa kayi sita shawwal kayi ramadan kayi kaza shine zai rubuta ma amma ladan ka nawa wannan aikin Allah ne ba aikin mala'ika ba to shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace azumi litinin da nake ibada ba wa juma'a asabar da alhamis ake ayyuka na ya zamanto Allah ta'ala ya gada ya azumci litinin kenan na biyu yace ina yin azumi ne ranar litinin domin litinin aka aike ni to sai dai wannan kalkashin shi yana nuna da ni da aka haifa alhamis kai da aka haifa laraba da shi wancan da aka haifa asabar mu rinka ranar da aka haife mu anniversary kenan ba haka yake nufi ba ina fatan fahimta domin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci wannan wani hukunci ne khas ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin su kowa ya san ranar da aka haife shi amma ba sahabin da ya ware ranar da aka haife shi in shekara ta zo ya anniversary ko kuma ya rinka ya azumi kamar yadda yake wannan hukunci ne am da kuma khas am ke hukunci game gari ni zan yi litinin saboda a tattara kamar yadda annabi ya ce akai amma ba zan yi ba ranar litinin da niyyar ranar litinin aka haife ni ko da litinin aka haife ni ina ba zan fahimta wannan hukunci ne da ya shafi annabi shi kadai sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine azumin alhamis shi ma a ran aikin da mutum yayi ya meke suna bayan litinin sai yaushe talata laraba da alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ina yin azumi ne domin aikin talata da laraba ranar alhamis ake tattarawa a kai ma Allah yace domin ya zamanto a cikin abin da za a kai wa Allah ya zamanto akwai azumi bi ma'ana shi dai a sati duk ran da aikin shi za a dauka a kai wa Allah to akwai azumi a ciki in dai ba halin bulaguro yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi kuma an samu wata litinin inda ta wuce da alhamis inda ta wuce annabi yana gari bai ba yayi haka ne dan ya nuna mutane cewa nafila ce ba farilla bace ba dole bane amma idan kai akwai lada mai yawa ina ba za mu fahimta to daga cikin abin da zai sa mutum ya zama to mai kamun kai in baya da ikon yin aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi kana iya azumin alhamis da na litinin sai zaman to duk da haka kana ganin bai ishe ka ba to sai ka iya karawa da ayyamun dit sha uku sha hudu sha biyar ga wata idan kaga wannan bai ishe ka ba sai ka yi azumin annabi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abbalu siyam siyam dawud mafi falala azumi shine azumin annabi dawud kana yusum yawman wa yuftiru yawman ya kasance yau in ya azumi gobe ya aje haka yake kenan in ka lissafa tsawon wata shida ya azumi wata shida bai azumi ba kenan yau in yayi gobe ya aje yau in yayi gobe ya aje kuskuren da wasu ke yi dan neman lada kuma kuskure ne ba wanda ya karfin ya kuskure Allah samu gyara akwai wanda zaka isko shi kullun azumi yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace la sama man sama dahar la sama wala afar wanda kullun azumi yake baya ajewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai azumi ba ya bai azumi bai rasulullah bi ma'ana bai yi azumin da Allah ne yace ayi ba shi kuma Allah abin da ya sa ka ne ke biya shi yasa wani hadisi ya ce la sama wala aftar la sama ai sauma sahiya bai azumi ba azumi ingantacce irin wanda Allah ya ce ayi wala aftara kuma shi bai aji azumi barantana ya ce abinci ya karfafa jikin shi mahallu shahid shine duk mutumin da baya da ikon yin aure to komin talaucin ka dai in talauci ya hana ka yin ba za ka iya aure ba ai ba talaucin da zai hana ka yin azumi ina fatan fahimta abinda musulunci bai yarda da shi ba shine mutum ya biya ma kanshi bukata ta ga kowace hanya Allah ta'ala ya ce walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ce famalin tara wa ra'a zalika fa ulaika humul adu mutanen kirki su ne waɗanda suke biyan bukatar su a wuri biyu matar shi ta aure ko kuma baiwar shi idan akwai baiwa bayi na kirki akwai wanda kawai za mutum ya duba ce a kabila kaza bayi wannan ba haka bane a musulunci dan saboda kabila ba a zama bawa bawa ne misali yaki aka yi lokacin ana musulunci aka samu asalin shi bawa ne to dan ya aiki da dan ma bawa ne mu rike wannan matsayin ka'ida jikan ma bawa ne jikan jikan ma bawa ne ina ba zan fahimta amma idan ya zama to ba wai asalin bauta aka samu ba kawai haka nan ne wasu ka zo ba yaƙin musulunci bane sun fi karfin wa'annan ne suka kama su suka mai da su bayi to musulunci bai da wannan ba musulunci za mu zo gari a cikin wannan aya idan aka samu bawa to musulunci kokari yake yi a tara kuɗi domin aje a fanso shi idan mai gidan shi ce a bani miliyan goma daga yau ya zama ɗa kana so ka sayi aljanna da kuɗinka to ba da wannan kuɗi idan ka ‘yantar da bawa annabi ya ce wuyan shi da ka ‘yanta ka ‘yantar da wuyanka daga wuta kan shi da ka ‘yantar ka ‘yantar da kanka daga wuta hannayenka ka ‘yantar ka ‘yantar da gangan jikin shi gabaki daya kai ma gangan jikinka gabaki daya insha Allah aljanna ce kawai hanyoyin shi ya zama da ya samu liberty ya samu yanci kai kuma ka samu ka samu lada shi yasa musulunci ko da lokaci duk abin da ya shar'anta zaka ga akwai amfani na duniya da lahira yanzu da aka ce hudda zakka a bada kai da ka hudda zakka ka hudda haƙƙin Allah ka wanke dukiyarka shi da ka ba ma shi kuma ya samu jin daɗi to shine Allah ta'ala yake wal yastafifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli kalkashin wa ankihul ayama min akwai matsaloli guda uku wanda zamu tattauna kansu kafin mu shiga kalkashin wa katibuhu na farko yaushe ne mutum yake kai aure yaushe ne diya take kai aure sannan da aka ce wa ankihu ku aurar nawa zaka aura sannan wane ne ya halatta ya iya ƙara aure sannan idan baka da me yake suna idan ka ƙara auren nan menene haƙƙin da ya rataya a kanka domin akwai matsala ƙarƙashin wannan duk lokacin da aka ce mace ta balaga to ta kai a mata aure ba dole bane sai ta kai shekara 18 ana iya mata aure inda za ku lura masu ganin magana magana da ake cewa yin auren wuri marriage precoce suke cewa ko to galiban sai zama ba a yi auren da wuri ba amma abin da yake biyowa baya sai zaman to ƴaƴan sun lalace da mu saboda adam kan maka je nesa shekara 30 ko 40 da suka wuce baya wallahi zaka ga alaƙar da ke da kai tsakankanin ƴan mata da samari a yau a wancan shekarun babu ita haka ne kuma haka bane a da zaka ga wanda yake son aure akwai su kabilu wanda auren ma yana ganin shi ba zai iya zuwa ya tambaya ba sai dai aje a tambaya mishi amma a yanzu sai ka isko a waye shi yana hira da wancan 'yan mata guda hudu wani ma yana hira da 'yan mata shida a rasa su shidan zai aura ko ne dukkanin musulunci ko da lokaci yana duba fitina in za ta auku to turi ta ake a duk mai mutunci gwanda a ce iyashi ta yi aure da wuri tana da shekara sha biyar ko sha shida ta yi aure ta zo wurin aihuwa ta rasu a zo ana mai ta'aziyya sama da a ce ga diye shi ta aiko mushi shegi haka ne kuma haka ba haka ne saboda duk lokacin da ya kalli wannan dan ya gaba ta ga hanyar aure ba ka lura kowane kaka yana wasa ko yana jin daɗi za ka gan shi babban mutum ne dattijo da gurgurar shi da komi kaga yaro ya zo yana wasa da shi ka ce kai wannan kake wani sai ya ce a kujale shi wannan jika shi ne har alfahari yake yana da ni yana da jika amma idan ya shi ta aifa mai ba ta ga hanyar aure ba ba zai wannan alfaharin ba shi ku a musulunci gwanda a ce ka shiga ƙasa da mutunci da ka rinka yawo baka da mutunci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya zo gidanka yace zai banna da diyarka ko da matarka duk karfin shi annabi ce ka tinkare shi yace ya rasulullah in ya kashe ni ba annabi ce kai dan aljanna saboda ni me ya amfanin kana yawo ba mutunci wanda ya zamanto a ce ga kabarin mai mutunci da a nuna sawo mara mutunci yana tafiya wannan shi ne musulunci ina ba zan fahimta duk lokacin da aka ce diya ta balaga ta samu wanda za ta aura eh to shikenan wani lokaci mutum zai ce a in ta yi aure ba za ta yi karatu ba in ka ga dama samu ya shara'in cewa ta yi auren ta ci gaba da karatu ana yi ko babu ana yi matsala ta farko kenan duk lokacin da mace ta kai aure aure da ita amma shi namiji ko ya balaga ba yanzu ake mai ba domin me ita mace lokacin da aka auro ta tana karkashin wani ne amma kai lokacin da kai aure yanzu wani ne yake karkashin ka akwai responsibility a kanka yanzu kai kanka kana buƙatar wanda zai jagorance ka shi yasa zaka ga ada iyaye auren fari a cikin gidanku ake ma da ɗakin ka ake yi domin har yanzu kai ma kana buƙatar kulawa akwai wani na ƙasa da kai kai ma kuma akwai wanda yake kulawa da kai haka ne ko ba haka bane amma yanzu galiban zaka gan shi kuma idan ya auren so yake idan iyayen shi suna festival sai ya je can Dubai ya zauna ba laifi bane yin haka amma me yasa a musulunci aka ce a nemo alwali domin ya zama to akwai wanda zai rinka baka shawara akwai wanda zai rinka kulawa da kai akwai wanda zai rinka jan kunnen ka bi ma'ana shi da namiji ba daga balaga shi kai tsaye ba ake mai aure dole sai ya zama to Allah ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum sai in yana da hankali amma in ba ya da wayo dan ya balaga ba za a mai aure ba dan in kuka aura mai fa tunda har kuka yarda kuka aura mai in yace ya sake ta da sai ta saku shi ne magana inda marece ce ya dawo da ita ta dawo tunda bata kare ita ba gobe da sai ta ta saki bata mai dare ce ya sake ta tasa da marece in yace ya sake mai dota ta dawo a cikin sati ɗaya yana iya saki uku a musulunci ba a yin saki uku a kalma ɗaya a lokaci ɗaya a wuri ɗaya in ka ce ka saki mace so uku to saki ɗaya ne domin ba a iya sama da ɗaya a lokaci ɗaya ina ba ta fahimta shi yasa a zamanin Ali bin Abi Talib sirikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalifa na nawa na hudu ko sai wani yazo yace wallahi nayi nadama kuma ina neman fatawa yace me nadama kan me fatawka yace ga can matata tana ta kuka yace kuma diyar kanin babana ce aka aura mu yanzu kanin babana ya mutunta ni ya bani diyar shi yace kuma na sake ta kuma yace sakin da har abada ne yace me kake nufi saki na uku ne yace ayyama wuce uku ya ce me faru ya ce rai ta ɓata mun sai na ce na sake ta so dubu goma alibi na bitalib ya ce nawa ya ce so dubu goma kaga dai a garin na jirgi mata ake kama da kudin sake hukuri wala ya ce mali ya sake ta so dubu goma shi yanzu a tunanin shi saki uku uku ne dubu goma nan ce ma za a raba su uku sai alibi na talib ya ce dubu tara da ɗari tara da casa'in da tara duka laifi ne kai kaje kai istighfari ka tuba a wurin Allah saki ɗaya ne ya ce yanzu dubu goma na ya ce ɗaya ne sauran amma laifi ne kaje ka nemi gafara a wurin Allah mahallu shahid me yasa muka bambance ita kiyama ce in aka aure ta ita aka ce ai hakuri da ita kai kuma in shekarun ku aka aura ma babu mai kulawa da kai kai ake so kai hakuri ina bara kuma mace kuma galiban me yasa ake so a aurar da mace da wuri saboda fitina ta fi karkata zuwa ga wasu daga cikin su sama da ɗan namiji ina fata mu fahimta mas'ala ta biyu da Allah ta'ala ce fanki ma tsaba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ku aure abin da yafi ku dadi abin da yafi na mata mathna biyu wa thulatha uku wa ruba hazwa bai khiftum Allah ta'dilu in kuka ji tsoron ba za ku iya adalci ba sai Allah ce fawahidatun ku saya da daya wannan ba yana nufin duk mai ɗaya baya adalci bane mun lura da wannan dan akwai lokacin da mutane suke fassara wa da ba ita ba Allah ta'ala ya ce idan ka ga zaka iya adalci to ka kana da halin da zaka iya rikewa kuma zaka yi adalci adalci na wani bangare adalci wurin rabon kwana tsakanin su in kwana biyu biyu kake in ka je gidan wannan kai kwana biyu dole ka zo gidan wannan kai kwana biyu in a gida ɗaya suke ɗakin wannan kwana biyu wancan ɗakin ta kwana biyu adalci wurin ciyarwa dole ka yi adalci ba daidaito ba akwai bambanci tsakankanin adalci da kuma daidaito me bambance su matar ka ta fari tana da iya goma misali kenan kai yanzu kana da shekara hamsin da biyar sai kaga wata mijinta ya rasu sai ka auro ko kuma kaga wata kawai kana ka so ka auro yanzu kuna tare da ita ita wannan ba ta da yaro ko daya ita kuma wannan tana da iya goma yanzu menene adalci a nan shine in ka zo ka ba ma kowa daidai bukatar shi a sati kake sayan sabuli eh wannan mai yaro goma sai ka ba ta sabuli biyar misali kenan wannan kuma ka ba ta daya ina ba zan fahimta domin in kace zaka ba ma wannan daya wannan daya a kwana biyu ko a satin na wa'annan za su kare ita kuma nata yana da. ana duba me bukatar kai ko shadda ka zo zaka saya musu ko a tamfa wannan tana bukatar turmi biyu wannan tana bukatar turmi daya kowa gwargwadon bukatar shi zaka saya mishi ina ba zan fahimta kuma irin wannan mu'amalar yanda ake ma mata haka iya ake musu akwai ina ba zan fahimta adalci tsakanin wa'annan matan wurin rabon kwana adalci wurin ciyarwa ka kawo gidansu daban-daban wannan tana da yara goma misali da na buga a wata kake rabi ta ma ka kawo buhu biyar nan sai ka kawo ɗaya idan ya ƙare sai ka ƙaro wancan shi ma in ya ƙare sai ka ƙaro abin da ake duba shi ne adadin mabukata zuwa ga wannan abun ba wai magana nan da nan ba ne adalci ake duba yanzu ɗiyanka kana da yaro wanda yake lisai ɗanka ne ko ba ɗanka ba ne ɗanka ne kuma kai kake mai kayan sallah kuma kana da yaro mai shekara biyu yanzu idan ka zo ɗinka musu kayan sallah wance wanda yake lise mai 18 ko kuma 20 ko wani makamanci haka shekarar shi ashirin an ya yadi ɗaya na mai kaya aƙalla sai yadi nawa uku shi kuma wannan ba wa ke yadi ɗaya ya ce shi in ka ce adalci za ka yi wannan karamin ka ba shi ya wannan ka ba shi to sai ya yi da kowace wannan ka ce ka ba shi yadi biyar misali wannan shi ma ka ba shi yadi biyar sai dai in ka sauran yadi abinda zai biyo ba shi ne in aka shekara yana da tarin yadi a aje wanda ba a da bukatar su su ko da wasu na da bukatar su kenan adalci musulunci kullum ba wai daidai tawa ake cewa ku yi bukatar wani a mishi ne bukatar wani a mishi iyanka kana da iya biyar mata kana da iya biyar maza wancan ta tashi biyu gado wannan daidai domin shi ne bukatar wanda zai kawo ya ba za mu fahimta kullum musulunci abin da ke duba sai mu dawo ƙarƙashin fahimta wurin kyautatawa akwai masu cewa ai Allah ya ce ba a iya yin adalci shi yasa dole kowa ya tsaya daya walan tastati'u an tajilu bainan nisa'i walau harasu ba za ku iya yin adalci ba tsakankanin mata ko da kun so ku yi sai sai ai aya ce ta Qur'ani gaskiya ne aya ce ta Qur'ani amma me take nufi ayan nan abin da take nufi ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba a so na zuci walau harastun ko da kun so ku yi ba yanda za a ce kana da mace sama da ɗaya a ce yanda kake son wance haka kake son wannan wannan ba zai yi ba duk mai hankali ya sani kai ba mata ba ko iyan da ka aifa akwai wanda ka so kake so sama da wance amma sai dai a matsayin ka na uba dole ne kai musu adalci a mata ma dole ne kai musu adalci dama shi yasa aka ce adalci abu biyar ne na farko adalci wurin rabon kwana kwana biyu anan kwana biyu anan adalci wurin abinci yanda ka kama wannan ka kama wacce adalci wurin wurin zama ba ka cewa wannan ɗiyan mai kuɗi ce tunda baban ke yana da hali dole sama miki inda zaki zauna a tunda kai ne mijinta kai zaka sama mata ko da haya zaka biya baban ta yana da gida 20 in dai ba shi yace zo ku zauna ba ba haƙin babanta bane ba ta gida haƙin ta ba ta gida da tana karkashin shi amma tunda ka auro ta yanzu yana karkashin ka wuri na uku shine mi wurin gida wuri na hudu shine wurin tufatarwa yanda ka tufatar da wannan haka za ta tufatar da wannan wuri na uku da na hudu na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wurin mu'ashara kyakkyawan magana wala tuqabbih kada ka zagi babanta kada ka zagi baban wannan kada ka wulakanta wannan kada ka wulakanta banda wannan sauran bai zama dole ba misali wance tana aiki ranar gikin ta ne sai miji ya dawo ya kwana rana a gidanta kuma mace wannan kuma a ranar kwanan gidanta baya zuwa ya kwana rana a musulunci ya lahi bai lahi ba abin banci sai dai dan a zauna lafiya kai a matsayinka na mai gida to sai ka iya wannan amma ba hakin su bane da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma haƙu zaujati adina alayki me haƙin ɗaya daga cikin mu a matar shi akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce tut'imuha idza ta'imta ka ciyar da ita wa taksuha idza tasaita ka ci tumatar da ita to annabi ce gon insha Allah ka tufatar da ita idan ka tufata wannan abubuwa da muka zana guda biyar hadisai da ayoyi suke nuna wannan shine adalci tsakanin su amma ba yana nuna cewa dole in ka ba wance dariya so biyar wannan sai ma sai kai dariya yau ba abin da ya faru dariya ne zaka dariya ina ba zan fahimta sannan ku lura akwai kyautatawa matarka ta san cewa kana sabkowa daga aiki a matsayinka na ma'aikacin gwamnati karfe ɗaya kake dawowa akwai wadda kafin karfe ɗayan nan ta sarke connection din wayarta ba whatsapp ba tiktok ba waye ta sarke kowa jira kawai take daga ka zo idan ka zo kana gida ba ta ɗaukan waya kowa domin yanzu tana ƙarshen gani akwai wadda kuma kana shigowa gida ma kana ta oda kana so a buɗe ma tana danne danne waccan ta kawo abinci ta dafa ta zo ta aji idan ka zo a nan za ka isko ta kawo ruwa ta yi komi ta kyauta ta ma waccan kuma idan ka zo ka ce yana abinci ta ce ba yana gwadala ba ta yi abinci ko ba ta yi ba ta yi amma ba ta kawo ba waccan ta yi kuma ta kawo wannan tana kulawa da kai kulawa da waccan ba ta yi to idan aka ware wannan abubuwa guda biyar a nan ne yake dole kai wajibi ko da tara ɓata ma dare wannan abubuwa guda biyar dole sai ka adalci amma idan ka zo yin kyauta kana iya ba waccan jika hamsin wannan ka bata jika biyar kuma mace kyauta daban haƙi daban daga ƙarshe za ta ce a ya aka ka bata kaza ni ni ba mata ka bace mata ta ce me yake faruwa zan miki bayani daga baya zo ɗauki biyar ɗinka ta yi kyale ta ba za ta bari iska ta doka ba za ta tsaye idan ta dawo ranta a ɓace ta ga mai kewa sai ka ce to wance ban so in bayyana miki me yasa na fifita ki a gaban ta ba dan kai in ci fuskar ki amma abin da yake faruwa shi ita ki lura duk ranar girkin ta idan ba zan taɓa isko ta da waya a nan ta ba ta da nadannan waya ni take kulawa da ni abinci zan zo in isko a nan sannan zan isko shinguda ta a gyare ce kuma in nazo ni nike yin shinguda wannan abubuwan shi yasa haƙƙi na musulunci abu biyar sai ka zana mata ga abinda malamai suka faɗa kuma hadisai ne guda biyu suka zana wa abubuwan guda biyar haƙƙin nan shi ne duk abinda yake kyautatawa ne dan ta fi ki kyautatawa shi ya sa na bata wannan amma a rabon kwana ina zuwa in yi kwana uku a ɗakin ta a'a nawa nake kwana biyu ke ma ɗakin ki kwana nawa kwana biyu in na tashi kawo sabuni ina kawo miki ita ma yana ke kawo mata kyautatawa ne take shi yasa fiye da naki shi yasa ni ma da tashi kyautatawa na fi kyautata mata fiye da wannan kuma irin wannan abin da ke da kwai a ɓoye shi kai yara su sani ba a so matsalar da ke tsakankanin iyaye yara su sani ko mun ɓacin rai da mace ta ma miji ya jure ya haƙuri daga baya in ya so ya hukunta ta ya hukunta ta ita ma mace haka za a yi domin wallahi akwai iyaye mata da suke kashe ma 'ya'yansu aure kafin 'ya'yansu ya aure kusa me yake faruwa sai Allah ya jarabe ta da miji mai hakuri sai ta rinka cutar da shi tana wulakanta shi tana mai ba daidai ba ita yarinyar ta ga yanda uwarta take yi babanta yana hakuri ita ma sai ta ce haka za ta yi ma wani ba san wannan mijin baya da hakurin babanta ba kuma a aikace uwarta take yi da ta gani sai ta ɗauka kowane miji haka ake mishi shi kuma babanta bata san yana da haƙuri ba wanda sauran maza ba su da shi haka shi ma namiji in ya zo yana wulaƙanta matar shi a gaban 'ya'yan da sauran su su ɗauka cewa kowane uba ko kowane miji haka zai yi abin da zai biyo baya shine sai rinka auren matan da ba su da haƙurin ma dan zai zo ya rinka aure ya aure matan da ba su da haƙuri irin na uwar shi daga ce sai ka ji ana wani a wuri saki gare shi shi kuma ya biyo baya shine halayen uban shi ne doka yake so yi afinke a wani wuri daban wanda kuma ba a yi doka wani haka yana da kyau Allah ta'ala ya kawo ka'ida guda ɗaya sai ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku kyakkyawan zama da su duk abin da ka kyautata ma matarka ko da ita ma ta yi ma ba dan ita kai ba ba dan iyayen ta kai ba Allah ne yace ayi Allah zai biya ka idan mace mijinta baya kyautata mata shi ta kyautata mai baya godiya akwai namijin da ka baya kanki kalmar nagode me lahinta na gode mace tana jin daɗin ta amma wanda ba zai iya gai ba ni na auro ta ba iya kai ka auro ta amma baka ce ni na sayo ta ba aure ne in ta ce ba ta yi a musulunci abin da yake wajibi shine sai a je a yi kuli ta biya ka abin da ka kashe a aure na sadaki da duk wani abu da aka yi amma ka gayyato malami wani dangin ka sun zo daga ina ne duka wannan miliyan goma ka kashe a sadakin ka nawa ne ɗari biyu ne da sauran abubuwa ya kama tuwa san min sai ta baka sai a raba auren wannan in abubuwa sun ici sun cinye wa kenan mahallu shahid shine Allah ta'ala yace kowa ya hakuri mazaje su hakuri da mata mata su ma su hakuri da mazaje na dan yana nuna mu lokaci yayi daga yan tambayoyin namu za su banto yan kadan kafin mu amsa tambayoyi a madadin ah, kwamitin masallaci da muke tafsiri da shugabannin mu ga sanan da kuma ku da kuke nan muna lalaye marhabi da dan uwa yaya ko uba zamu ce gabaki daya shugabanmu wanda Allah ta'ala ya kaddari wanda da shine gwamna a yanzu- a nan jihar Allah bai kaddari ya zo nan ba yana gwamna ko da yake ya zo ba a yi karatu ba bara waccan ko ya zo karfe hudu yana matsayin shi na gwamna kuma ya zamanto sai hudu da rabi muke yi to a tsari na tsaro ba zai iya zama ba ya koma sai aka tari kuma ya sake sa lokaci da ya ba kuma Allah ta'ala ya kaddari gashi ya zo yanzu kuma ya sake zuwa muna fatan da wancan zuwan da ya da wannan gabaki da Allah ta'ala ya sanya a cikin ayyukan ladan shi Allah ba shi ladan gabaki da shine tsohon gwamna wanda ya fita shine uh, Isa Lamin muna mishi fatan alheri da dukkanin yan uwa da suka jagoranci zuwan shi yana da lamba kuma muna waya amma bai kira ne yace malam zan zo ba dan ba ya zo a matsayin shi na gwamna ba ko wani makwanta ka ya zo domin ya saurari tafsiri wallahi wallahi wallahi muna waya da ni da shi amma bai taba ga mun malam in an jima zan zo ba ko gobe zan zo tafsiri sai da yanzu aka ce mun ai gashi ne ya zo kenan ya zo ne shi ma sauraron karatu muna fatan Allah ta'ala kamar yadda ya tara mu anan da mu da shi Allah ya tara mu gida aljanna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh za mu amsa yin tambayoyi kadan kenan insha Allah wa alaikum salam na gani menene hukuncin auren matar da aka haifa ba tare da aure ba kun fahimci magana bi ma'ana ba ba a aure aka haife ta ba bi ma'ana shege ake cewa ko menene hukuncin auren ta idan ita tana da hali na gari kuma tana da addini musulunci bai hana aure ta ba domin ba ita ce ta yi laifi ta haifi kanta ba wasu ne suka haife ta ba ta ga hanyar da take so ba da za a ba ta zaɓi cewa a haife ki ta ga hanyar aure ko a haife ki ta ga wannan hanyar wani zaɓi za ta ɗauka ta ga hanyar aure shi yasa malamai suka ce zalunci ne ka kama wani da laifin wani wai alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tamtalla bil ma'i wai kama shi ya ɗaure hannun shi ta ga baya da ƙwaguwan shi kuma sai jefa shi a ruwa yace na kafa ma doka kaka jike wannan wani irin zalunci ya kai wannan ai ba ita za a yi kanta ba wasu ne suka haife ta in laifi ne na waɗanda suka haife ta ne ba laifin ta bane ita a wurin Allah babu aya ko daya babu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna dan da aka haifa ba ta ga hanyar aure ba ba zai shiga aljanna ba in ya bi Allah babu shi Allah ta'ala cewa inna akramakum inda Allah atqakum in akwai wanda ba wannan ba ko kuma aka ga cewa kyale irin wannan to ku lura da mas'ala guda daya shi wa musulunci da yace ita ake dubawa ba iyayenta ba idan ka ce kai ba za ka aure ta ba na gari ni ba zan aura ba shi ba zai aura ba me ake cewa ta yi bi mana ita ma ta aifi wasu yanda aka aife ta haka ne kuma haka bane shine gaskiyar magana a matsayinta na mace tunda za ta kai inda za ta buƙaci aure kuma ba wanda ya aure ta in ba gyaran Allah ba ita ma sai ta rinka aifar irin ta amma idan wani ya aure ta ko da wani lokaci musulunci abin da yake duba ba a cewa wani dan makaɗi ne wani dan kaza ne wani baban shi barawo ne wani kayi kaza mm, ba da shi ake aibanta shi ba wani yayi sata shi yayi sata shine aibi amma wani nashi yayi wannan wani abu ne daban wallahu a'lam
wai ya ne za ku yi su kashe wannan auren ba kuma ne hukuncin na wajen da yake zama
mutum ne ya yi tafiya sama da shekara uku bai dawo ba kuma dangi shi ba sa kula da wannan matar ba a da labarin sai daga baya ka samu labarin yana wata ƙasa wannan hukunci shine idan matar nan ta gaba za ta iya jiran shi ba sai a je wurin alwalin shi da alwalinta Allah ce haifa masu haka wa min alihi wa haka wa min aliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma da alwalinta da alwalin shi sai su zauna sai su tattauna cewa auren nan nasuwa ne kamata yin kashe shi dama su bi suka daura aure ko to idan suka zauna su bi suka ce sun warware auren wani shaidu kawai za a nema da takarda amma saboda rishin saboda tsoron gardama kamata ya da alwalin shi da alwalin da su tashi su yi justice a yi takarda cewa alkali ya kashe auren nan sai a ba ta takarda ta alkali ya kashe auren saboda matsalar da ke da kwai wa'annan waɗanda suka zauna suka ɗaura aure babu takarda sun shiga da murya shi mafi yawanci auren gaba ki amma idan aka zo saki abin da zai biyo baya shine cewa sai ce bai saki ba alhali ya saki aka yi magana ce ina takarda amma in a justice aka shi za a samu takarda ko ba za a samu ba za a samu wannan takardar ba ita take nuna auren ya mutu ba daga alwalar sun ce auren ya mutu auren ya mutu amma ana amsar takarda ne saboda shaida in ta tashi wani aure nan gaba ina ba zan fahimta da haka in ko da a ce ba a da labarin shi aure ne da ake yaƙe-yaƙe a musulunci daga an yi shekara hudu ba a da labarin mutum kuma a inda yake ana yaƙi to sai a yi abu biyu sai matan shi su zo sai a mai hukuncin ya mutu sai su yi ta kaba wata hudu da kwana goma kuma sai a raba gadon shi ina ba zan fahimta bayan shekara hudu amma ƙasa da shekara hudu muddin ba su bane suka ce sun gaji in ma sun ce sun gaji anan kuma aure ne za a raba ba gado za a yi ba domin ba hukuncin mace ce bane amma bayan shekara hudu ba a da labarin mutum to za a mai hukuncin ya mutu matan sai su yi ta kaba sai a raba gadon shi ana nan bayan kare kawai sai bayyana ya za a yi idan matan nan sun yi aure a musulunci shi ke idan ta ce tana son mijinta na farko wanda aka wanda aka ce ya mutu sai wancan dole saki za a ba shi sadaki ba za a ba shi sadaki ba saboda ai ya zama ya kusance ta ina ba za ku fahimta idan ku a ta ce wannan mijin na biyu da shi za ta zauna ina mata ba a ta yi aure me ya kai ga ai ba saki ba alhali ya kashe auren to shikenan yanzu sai shi wancan sabon mijin ya sake biyan wani sadaki daga domin miji ya mutu kuma kuɗin shi da aka raba na gado ya za a yi abin da ya samu shi zai amsa sauran kuma ba a biya domin ko da mutuwa ya ta gaske su ne za su idan kun ji tambaye ko ina gaba ba sai na maimaita ba idan ya zama a wurin aikin nasu ɗabi'ar aikin su ba za ta ba su damar su iya wuta su taimaka masallaci ba ga baki ɗayan su suna iya musallan su kuma galiban bai wuce sallar azhar ko la'asar ake yi a can ba amma in a ce misali tsakankanin su sun samu wuri da za su iya yi to sai ka iya iskowa an gina masallaci a ciki akwai ma'aikatu da dama da za ka isko akwai masallatayya kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan shine liman kuma ana yin sallah kenan idan su ma yi wani da suke sallah ba yi suka ci marasa lafiya da Allah ba su lafiya idan rasu mu tazo samu cika da imani kamar yadda tara mu ana ya Allah ka yafe mana zulban mu tara gida aljanna bukatun mu na alheri ya Allah ka biya muna dukkan shari ya Allah ka kare mu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da damata mai albarka a wannan kasa ta mu kasashen musulmi gaba ki daya bukatun mu na alheri ya Allah ka biya muna dukkan shari ya Allah ka kare mu كما يدعى الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله